to muna cikin abin ga wa'inda hu mafatihul gaibi ko ayoyin da ya kawo masu nuna siffofin Allah suna Allah siffofi ne aya ta biyu da ya kawo wa'inda hu mafatihul gaibi la ya'lamu ha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala darbin wala yabisin illa fi kitabin mubinin to ita za a fashin bakinta ya ce kalimatu mafatihu kalimar mafatihu da ya zo jam'i ne na mifta ko ko ya zan jam'i na mifta ko ya zama jam'i na mafte mafatihu da ya kace wa inda hu mafatihul gaibi ƙila an ce inna ha jam'u mifta jam'i ne mafatihu jam'i ne na mifta bi kasar mimi dawa mimun kasara wa fatahit ta'i dawa dawa ta'un fataha miftah al-miftah aw ko kuma annaha jam'u miftah ko hmm haka yake aw annaha jam'u miftah ko kuma jam'i ne na miftah to me abambancin na harko da na biyu eh eh to ni wace irin madda to alif ko ita ma waga tana da alif wata ku ba ta da ko eh ok ta farko adda alif ko ta biyu ta biyu adda alif ok to to kenan sai ya zan miftah miftah ni ya sami alif miftah au annaha jam'u miftah kaga bil alifi miftah amma dai duk guda ne miftah bi kasar mimi wa fatahit ta'i ko kace miftah ko kace miftah ko ka sa alif ko ka cire lakin sai dai hudhifat min haliya sai an ka shafi ya'un daggare ta wanga miftahun wanda adda alif jam'i ne sai ya zama mafatihu mafati kaga akwai ya to sai an ka shafe ya'un din muna tare wa huwa qalilu wanda irin wannan dan kaɗan ne ga lugar larabci ko ga qur'ani wa nahnu na'rifu mu kuma muna sane annal mifta cewa mifta ma yuftahu bihil babu shine abinda ake bude koha da shi me mifta kenan da hausa ma makulli ko mabudi ana kullewa da shi ana budewa don haka ana ce makulli ana ce mai mabudi don haka mun san cewa mifta ma yifta bihil babu abinda ake bude kofa da shi makulli ki wakila an ce jam'u maftih bi fatahil mimi wa kasr ta'i maftih kaga wancan mimun kasara fa'un ita adda fataha miftah eh ta'ur adda fataha miftah wanga ko mimun fataha gare ta ta'un adda kasara maftih me maftih wahiyal khaza'in taskoki maftih sai zan taska guda ko mafate sai ya zan jam'in mafte sai ya zan taskoki muna tare fa mafatihul gaibi don hakan ga in mun ka ɗauki mafate jam'in mafte mai ma'anar taska to kenan mafatihul gaibi sai ya zan khaza'inu taskokin gaibi yana ga Allah suto inda ya taskaci gaibi suto ba wurin da an ka aji abu ba ɗakin da aka aji abu shine suto shine khaza'in to suto na gaibi yana ga Allah wakila an ce mafatihul gaibi abinda an mafatihul gaibi ay mabadi'uhu mafaratai mafara kaga ashe kenan mabadi mafati yana da ma'anoni guda nawa guda uku ma'ana ta farko shine mabudi ma'ana ta biyu taskoki ma'ana ta uku farkon abu mafate ai mabadi'u shay'i muna tare la'anna miftahu kulla shay'in domin mabudin kowane abu ya kunu fi awwali yana kasance a farko ne yanzu in ka zo masallacin gana ruhe an samu kulli an kulle me abin da zaka fara yi ka fara samu kulli ka bude tukun in ka bude sannan ka bude ko in ka cire shi makullin sannan ka bude kofa sannan ka shigo kaga ashe makulli shi aka fara sa ga komi to shi yasa mafati yana da ma'ana awailu shay'i mabadi'u shay'i fa yakunu ala hadha sai ya kasance akan wannan fassara mafatihul gaibi ay mabadi'ul gaibi abubuwa na farko ga gaibi kahin a kai ga waɗanda abba ya gare shi abubuwan farko na gaibi kaga muna tare fa inna hadhihi madhkurat waɗanga abubuwa da anka ambata cikin ayat mabadi'un farko ne lima ba da haga waɗanda za su zuwa bayanta muna tare wal gaibu shi ko gaibi masdaru masdari ne na kalmar gaba ya gebu gaiban wal muradu bil gaibi abin nufi da gaibi ma kana ga'iba duk abin da baya nan shine gaibi wal gaibu amrun nasabiyun shi ko gaibi al'amari ne kawai na jinginawa sanda duk abu baya nan an kace ai mai hukunci ai kaga jinginawa ɗaya na za a yi shi an nasabi lakinnal gaibal mutlaq sai dai gaibi sakiwa wai ilmuhu khassun billahi sanansa yake banta ga Allah duk abin da a gaibi tsintsa to ba wanda ya san shi sai Allah hadhihi almafati waɗannan mabudayyan sawa'un dada daidai yake kulna mun ce innal mafatiha hiya almabadi'u da mun fassara mafatihun dinnan da mabadi'u farkon abu aw hiya alkhaza'in ko ko mun fassara mafatihun dinnan matsayin taskoki aw almafatihu ko ko mun fassara shi matsayin mabudayye duk yadda mun ka fassara gaibi ana ko menene dai na gaibi farkon gaibi ko taskokin gaibi ko mabuɗayyan gaibi ko to laye alamuha ba wanda ya san su illallah ta'ala sai Allah maɗaukaki falaye alamuha malakun wani mala'iki da cikin mala'ikun Allah bai san gaibi ba walaye alamuha rasulun wani manzo da cikin manzannin Allah bai san gaibi ba ko qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athuna wadanda a cikin sammai kaman mala'iku da wadanda a cikin kasai kaman annaba da manzanni ba wanda ya san gaibi sai Allah hatta inna ashrafar rusuli hayyazan mafi daukakan manzanni al malaki da cikin mala'iku mala'iku ba manzanni bane to mafi daukakan manzanni da cikin mala'iku wane ne shi wa huwa jibril alaihi salam sa'ala ya tambayi ashrafar rusuli mafi ɗaukakan manzanni albashari cikin mutane cikin mutane duk manzannin da Allah ya kowa girma annabi to mafi ɗaukakan manzanni da cikin mala'iku ya tambayi mafi ɗaukakan manzanni da cikin mutane wa huwa muhammadun alaihi salatu wassalam kala yace akhbirni anis sa'a bayan labari game da sa'a ba tana cikin gaibi ba ƙala annabi ya ce almas'ulu anha wanda an kawa tambaya game da ita ni kenan da ka tambaya ma annafiya ban kasance bi a'lama mafi sani ba min sa'ili daga wanda ya tambaye ni nan ban hika yadda ni da kai duk ɗaya muke wal ma'ana abinda an ma'ana kama annahu la ilma laka biha kamar yadda kai jibrilu mai tambaya baka da ilimi game da ita fala ilma li biha aidan ni ma ba da ilimi ban da basaniya game da ita da inda kai duk dai faman da don haka sai mallaci don haka duk wanda ya da awai ilma sa'a sana alkiyama ga saura shekara kaza ba akwai wani littafi umrud duniya ba shekarun duniya ga abinda ta yi ga abinda ya rage duk wanda ya da'awa sanin sanda alkiyama za ta tsafa wa kadibin makareci ne kafirin kahiri ya game biyu wa man saddaka ba shi ɗaya ba haka wanda ya gaskanta shi don haka da ka kai ga littafin na umar sa'a in ya ɗaya ka jiha cikin wuta kai ya kai ka kahirci wanda ya gaskanta ya fahowa aidan kafirin shi ma kahiri ne don me la'annahu mukadzibul lil qur'an don ya karanta qur'ani yace ba wanda ya san sa'a sai Allah sadda za ta tsayawa wa ma hadhihi al-mafati to menene waɗannan mabudayen mabudayen gaibi ko taskokin gaibi ko abubuwa na harko na gaibi duk yadda mun ka fassara mafatihi din menene su fassara ha a alamul khalqi mafi sanin halittu bi kalamin lahi game da maganar Allah Muhammadun kenan sallallahu alaihi wasallam fassara ya fassara su hina qara lokacin da ya karanta ayan nan ta cikin suratul luqman inda Allah ka cewa inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilul ghaytha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamutu inna Allah alimun khabirun fahiya hamsatu umurin don haka a ce mabuɗayyan gaibi ko taskokin gaibi ko abubuwa na farko na gaibi abubuwa al'amura guda biyan ne waɗanda Allah ya kumshe cikin wannan ayar inna Allah lalle Allah inda wuri ne shi ɗai ilmin sa'a ilimin sa'a yake abinda ya kamata ilmin sa'ati inda hu sai an ka ce inda hu ilmin sa'a me wannan ke fa'idantarwa hasadi da takasisi shi ɗai ban da wani wuri na shi ɗai ilimin sa'a yake me sa'a alƙiyama in bance ba wanda ya san da alƙiyama za ta tsaya la tatikum illa bagatatan na farko kenan wa yunzilul gaisa kuma Allah shi ɗai yake saukar da girgije ruwan sama kenan duk bature yayi karambani hayyo bayo karambani yan ruwan sama ba iyaka ta yi takin zamani takin zamani babu ruwan sama yana da unhani illa ya kone ma shuka yi ruwan sama mushi a matsalar ba takin zamani ba tunda muna da awaki masu muna taki ka gani shi ne wayo na zulul gaisa Allah shi ke saukar da ruwan sama in banci ne duk duniya ba mai iya saukar duk mutanen duniya su taru ba su iya yin ruwan sama ko ko digo guda kamar wanda malla yace shekaran ja yace komi suna sun yo jirgin sama sun yo kwamfuta sun yi mi duk koyi na su kai yace ce mu su yo dankali dankali wanga ba su iya ko da dankalin tura da dan karami su yi ba su iya yi duk abin da Allah ya rata ya rayuwar mutane gare to ya rike maka ne shi bai ba shiga don inda ya ba shiga no mutane da an samu matsala yace yace akan belle ya bu sai a ce ka ai ruwa sakkwato ya sha mana kai da abin kuma haka ne akan mutum guda ana iya musguna mutane zai yawa kaji to balle inda an ka taru duk an kai jam'iyyar da bata ci ba to in ruwa ga hannun gwamna yake shekarar na ana ruwa unguwar nan an samu amma da yake ga hannun Allah yake komai jam'iyya bata ci ba iyaka dai ayi mana kuwa mun haɗi amma dai ruwan saboda an kawo kowa haka akai mana iska da kowa shaka haka zamu shakawa da sauran sannan arziki kuma daga Allah yake hitowa naka abbaka bani amma baka hannun Allah ya sogar kaga shi arzikin da mun kai duk abin da adda alaka da rayukan mu to Allah bai sanya shi ga hannun kowa sai yabban makai ne shi to madal wa yunzilul gaitha kuma Allah shi ke saukar da ruwan sama waya alau ma fil arham kuma Allah shi yake sani da abin da a cikin mahaifin da mata ba matan mutane ba da matan dabbobi da na aljannu da na ƙwari da na tsutsotsi da na itace duk abin da wata mace ta abin da a cikin mahaifin mata Allah ya san da shi wa ma tadri nafsun ma za ta kasiba ba wata rai da ta san me za ta aikata gobe in an ka ce gadan ba dole sai gobe lahadi ba a'a duk future in an jima mutum bai sa iyaka dai kai forecasting dai ina tsammanin gobe zan tafi birnin kabi in yau kaza in yau kaza yana yiwa wani abu gita ma hana ma tahiya shi baka da tabbas tsammani ɗaya na haka ko ko yanzu ga da ka tashi sai ya zan mota ka ta samu matsala a yi gyara har gobe ba a gyara ta ba kaga babu tahiya tun da babu mota duk dai wani matsala ko ko ciyo ya kama matarka ko ɗanka kuna asibiti to akwai tahiya birnin kabi ka gani don haka babu tabbas shi ne ya ce wa mata dari nafsun ba wata rai da tassan ma za ta kasubu abinda za ta aikatawa kasbun aiki ba wadda tassan abinda za ta aikatawa gadan gobe gadan ɗaya an jima ko future kenan wa mata dari nafsun ba wata rai da tassan bi ayi ardin ta mutu wacce ƙasa za ta mutuwa don in ka san tahiyar ga ibadan za ka mutuwa kana yin ta sai ka yi zaman ka ba wanda ya san inda zai mutuwa don haka kana zaman ka sai ka kulla tahiya da yake can kasar ka take akwai wani malami Abuja Azzamfari kuna ji nai Abdulrahman Azzamfari yana da shafuka cikin social media tunna mai kokari yana nan tudon Alhaji aka ce mai sunan shi yannan ducin Alhaji madalla to yana da mata na Abuja ya aure ta yanzu ƴaƴansu takwas asalin mata mutanen Bauchi ne cikin tafa balewa local government da ubanta da uwarta can suke to shi ne sai ta ce tana son don Allah ta can ta gano dangin uwarta ya ce to shi kenan ta shida lahiya lau da ɗiyanta biyu da na goye da guda kuma wadda ta ɗanyi wayo shekara goma sha wani abu tattahe da su zuwan ga da ta yi can sai rashin layar kan mata cikin sai ɗaya ta mutu kaga can ƙasar ta take in ji mata to yanzu inda ta can canza ta mutu tana zuwa ta zuwa kaji ta Allah ga harta mata to haka abubuwan suke ya ce wa mata dari nafsun ba wata rai da ta san bi ayi ardin ta mutu wacce ƙasa za ta mutuwa inna allaha alimun khabirun allah shine masanin waɗanga abubuwan khabirun mai ba da labari mun yi khabirun shekaran jiya cewa masanin ɓoye ko alimun masanin bayyana khabirun masanin ɓoye to waɗannan su ne mabuɗayen gaibi kamar yadda hadisan ɗan umar wanda imam bukhari ya hitar annabi ya ce mafatihul gaibi hamsatun mabuɗayen gaibi abubuwa guda biyar ne shi ne Allah ce wa inda hu ilmul gaibi ko mabuɗayen gaibi suna ga to sai annabi ya kira waɗannan abubuwa biyar su ne mabuɗayen gaibi sanin lokacin da alkiyama za ta tsaya sanin lokacin da ruwan sama zai sauko sanin abin da a cikin mahaifan mace ba wata rai da ta san abin za ta yi gobe ko yan anjima sannan ba wata rai da ta san wace ƙasa za ta mutuwa to waɗanga su ne gaibi ɗin al'awwal na farko ilmu sa'a fa ilmu sa'ati sanin alkiyama mabda'un farko mabda'un miftahin mabudin farko ne li hayatil akhira ga rayuwar lahira ba sai an tai lahira sannan aka hisabi ba aka ketare siradi aka shiga aljanna ko wata da sauran abubuwa to kaga alkiyama tsayo alkiyama shine mabudin farko ga sauran abubuwan da za su biyo muna tare wasu miyati sa'atu an kira sa'a alkiyama bi hada da wannan suna an kira ta sa'a inna Allah inda ilmu sa'ati kaga nan an kira ta sa'a ko la'annaha sa'atun azimatun saboda sa'a ta mai girma babu irin ta yuhaddadu biha ana tsoratarwa da ita jami'un nasu dukkan mutane wahiyal haqa ita sa'an nan ita ce alhaqa mai kwankwasa alhaƙatu malhaƙatu walwaƙi'a kuma ita ce alwaƙi'a mai abkuwa idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'ati hakadhiba wasa'atu sa'a ilmuha indallahi saninta yana wurin Allah la yadri ahadun ba wanda ya san mata ta kumo yaushe za ta tsayuwa illallahu ta'ala sai Allah wanda duk yace na sani to ƙarya yake kuma kafiri ne a sani na biyu tanzilul gaya saukuwa da ruwan sama ya ce wa yunazilul gaitha Allah shi ke saukuwa da gaith algaith masdarun gatha ya githu gaithan wa ma'anahu abinda an ma'ana gaith ma'ana ta asali izalatu shidda gusar da tsanani don asalin gaith agaji shi yasa gausi kaga ya zai agaji waɗanda na bi shi gobe kiyama shi yasa suke kira ne gausi ko ya ce wal muradu bihi amma abin nufi da shi nan algaith wa yunzilu algaitha almadar ruwan sama domin la'annahu bil matar domin da ruwan sama tazulu shiddatul qahdi tsananin fari wal jadabu da bushewa ƙasa fari kenan tazulu take gushewa duk yadda ake cikin fari da an yi ruwan sama sai kowa ya waye ni'ima ta sauka wa idza kana in ya kasance huwa allazi yanzulu algaitha Allah shine kawai wanda ke iya saukar da ruwan sama kana huwa to kuma ya kasance shi Allah allazi ya alamu waqatan nuzuli shi dai ya san lokacin saukowa tai don haka duk wanda yace na san za a yi ruwan sama gobe to ya zama kahiri wal mataru nuzuluhu miftahun shi kuma ruwan sama saukowa tai mabudi ne li hayatil ardi ga rayuwar kasa bin da bata da tsiri kasa ta bushe to da zarar ruwan sama ya sauko sai mi kwana biyu za ga tsiri sun tsiro tafasa ta hito haki ya hito na cimbisa da sauran abubuwa dai duk sun hito ko to kaga ashe ruwan sama mabudi ne ga rayuwar ƙasa da tsiri wa bi hayatin nabati da kuma rayuwar tsirrai ya kunul khairu alheri ke kasancewa filmar aga makiyaya dabbobi kenan wa jami'i ma ya ta'allaku da duk abin da ke rataya bi musallihil ibad da maslahi na bayi da zaran ruwan sama sun sauko shikenan sai ga tsiri ya sauko duk komi dai riyoji da tafuka duk su ma sun bulbulo da ruwa wahuna nukuda to akwai wata fa'ida nan nukuda mai fa'ida ƙala ya ce wa yi nazilul gaifa haka Allah ya ce ho wala mai ƙulba ya ce wa yanzilul maɗara bai amfani da kalmar maɗar sai ya amfani da kalmar gaif la'annal madar domin madar su ruwan sama a hayanan wasu lokuta yanzu li yana saukowa wala yakunu fi nabatu amma babu tsiri ciki ne babu wani alheri ciki ne ayi ruwan sama musiba ma ɗaya za su zama mutane su rosa gidaje su kar shukoki su rosa riheni inda abinci yake ma abincin su birwa da sauran dai musibbu to shi yasa Allah bai amfani da madar ba sai amfani da gayas falla ya kunu gaithan don haka duk ruwan saman da ke saukowa bai tsirar da tsiri ba to wannan bai zan gaith ba don bai agaji mutane ba wala ta haya bihil ardu kuma ƙasa ba ta rayuwa da shi wala hadha thabata fi sahih muslim saboda haka ya tabbata cikin sahihu muslim annabi ya ce laysati sanatu fari bai zamo Allah tum daru ya zan ba a yi muku ruwan rashin yi muku ruwan sama ba shine fari ba innama sanatu abinda a fari an tumɗaru a yi muku ruwan sama wala tumbitul ardu shay'an amma ƙasa ya zamba ta tsirar da komi ba ashe kenan ba kowane ruwa ke tsirar da tsiri ba akwai ruwan da baya tsirar da tsiri wasanatu abinda asana alqahdu fari الثالث na uku ilmu ma fil arham sana abinda a cikin mahaifin nan mata liƙauli domin faɗa ta da ya ce waya Allah mafil arham kuma Allah shi ya sa abin da a cikin mahaifin ne to amma yanzu an yi na'ura likitoci suna gani abin da a cikin in an yi ultrasound ana gani ana ma iya cewa namiji ne ko mace ce ko to wannan duk da bai tadda ga aya ba ai arhamul inathi mahaihinnin mata fahuwa ta'ala shi Allah maɗaukaki ya alawa mafil arham shi ya san abinda a cikin mahaifin nan mata ai mafi budunul ummata abinda a cikin cikunan iyaye mata min bani adam matan nan na ƴan adam ne wa gairihim da wasu su duk wata mace ko da ta bisa ce ko ƙwaro to ba ta ɗauka ciki sai ta risa Allah shi ya san abinda a cikin cikinta wa muta'alliqul ilmi abinda ake rataya wa sana'amun gamamme ne da ya ce Allah shi ya san abin da ke cikin mahaifin nan mata waɗanne irin mata duk ya game kowace duk wata mace in macin mutum in macin aljana in macin dabba in macin ƙwaro in macin menene bi kulli shay'in game da komai fala ya Allah ma fil arham ba wanda ya san abin da a cikin mahaifin ne illa man khalaqaha ta'ala sai wanda Allah eh eh to ni ta'ala ya samin falaye allahu mafil aram ba wanda ya san abin da a cikin mahaifin ne illa man khalaqaha sai wanda ya halicci ya halicci mahaifin nan nan ta'ala madaukaki fa in qulta in kace yuqalu al'ana to ai yanzu ana cewa innahum saru yanzu mutane sun kasance ya alamuna dhakara min al'untha in mace na da ciki ana iya sanin namiji ne ko mace ne fi rahimi cikin mahaifin ne fa ala za su yi wannan ingantacce ne na ƙul sai mu ce inna hadal amra waqa'a wannan ya faru ba mai musu wala yumkinu inkaru bayyuwa a masanta shi ya faru ana iya ultrasound a hada ma amma dai mutum wanda nake da aya zai dibi mace ya ce namiji ne wannan is impossible amma in an kasa wata na'ura da an kai wata wannan ana iya faɗi yana da rai ko bai da rai ɗa guda ne ko biyu namiji ne ko mace wannan duk in an kammala halitta ta ana iya faɗi lakin nan sai dai su likitocin la ya alamu na zalika ba su sanin haka illa ba da takwinul janin sai bayan tabbatuwar tayi foetus din shine janin tayin da a cikin ciki sai bayan tabbatuwar tayin wa zuhuri zukurati da kuma bayyana mazakuta ta yi au unusati ko ko matucci ne sai bayan an gama halitta ta ya kammala namiji ne ko mace lokacin da yana wata ɗaya wata biyu wata uku ba a da kammala halitta ta ba su iya faɗin wannan sai an ƙara halitta ta sannan suka iya faɗi kuma shi ma ba da nake da ayas ɗaya suka diba ba a sai sun amfani da na'ura walil janin ahwalul ukhra to sanin wannan bai sa a ce wannan ayat ta faɗi ai ba Allah ɗaya sa abin da saboda sanin namiji ne ko mace ne ko yana da rai ko bai da rai wannan shi ɗaya abin da ya shafi tayi ya ce walil janin ahwalun ukhra tayi yana da wasu halulluka na daban la ya'lamuna wanda su likitocin ba su san su ba fala ya'lamuna mata yanzu ba san yaushe ne za a haihuwa tai ba yaushe zai saukowa da cikin cikin uwa tai sai dai edd me amma ana edd expected date of delivery kaga tsammani na suka yi shi ma sun ka ce kana iya ƙara sati biyu su gare ko ka rage ashe ba su da tabbas amma shi Allah ya san sanda za a haihuwa wala ya alamuna kuma ba su sani idan nazala in ya an ya sauko in an ka haihuwa din ila mata yabqa hayyan zuwa yaushe zai wanzu yana rayayye tayi tayi ga shekara nawa zai yi duniya in an haihuwa don likitoci ba san da wannan ba to su yi niyya su yi na'ura ta sanin haka nan wala ya alamuna kuma ba su sanin hal ya kuni shaƙiyan shi me makomar tayin ga taɓaɓɓe ne a wasa idan ko mai arziki ne na ɗura suna nuna musu wannan a kaiwa albarkar suna wala ya alamuna kuma ba su sanin hal ya kuni ganiyan shi mawadaci ne au faƙirin ko tantirin matsayaci ne za a haihuwa duk ba su amma Allah ya sani ko bai sani ba ila gai da zalika zuwa wani wannan dai min ahwalihi na halullukansa shi ta almajahula wanda ba a sani ba kaga ashe hayya dai ilimin abin da a cikin mahaifa yana ga Allah muna tare idan to in haka ne akthar muta'alliqatil ilmi mafi yawan abubuwan da na rataya ga ilimi fi ma ya ta'allaqu bil ajinna dangane da abin da ya rataya ga jam'in tayi jam'in janin al ajinna tayoyuka yayi me jami'in tayi eh tayoyuka ko to yanzu dai ajinna jami'in janin eh wato maki yawa abin da ke ratayuwa da sanin fim eh yan tayi to ai tayoyuka ya hishi bisa ga yan tayi fi ma ya ta'allaku bil ajinna dangane da abin da ke ratayuwa da tayoyoka majahulun wato abin da an ka jahilta ne lil halki ga halittu halittu ba san shi ba ko fasaddaqa al umum don haka umumin da an ka yi yayi gaskiya fi qawlihi wa ya'lamu ma fil arhami hayyo magana Allah tana nan arabi'u sai na hudu ilmu ma fil gadi sanin abin da za a yi an jima ko gobe wa huwa ma ba'ada yawmika menene algadu shine abinda abbayin ninka bayan ya ba gobe ba kenan liqaulihi domin fada ta da yace wa mata dari nafsun ba wata rai da ta san ma za ta kisi buga da abinda za ta aikata a gobe wa hadha miftahun shi ko sanin abinda za a yi gobe mabudi ne miftahul kasbi mabudi ne na aiki fil mustaqbal ga future abinda za kai yan anjima zuwa gobe zuwa jibi zuwa karshen rayuwa wai za kana al'insani in ya zan ɗan adam in ɗan adam ya kasance laye alon bai san ma ya kasu buli nafsi abinda zai aikata ma kansa ba fa adamu ilimi to rashin saninsa bi ma ya kasu bugairu dangane da abinda waninsa zai aikata wa aula shi ya cancanta kai kan ka san abin za ka yi ba ya za a yi kasa abinda wani zai yi babu lakin sai dai lauƙala ƙa'ilun da wani mai magana ya ce ana a alau mafil gani na sa abinda zan yi gobe sa'ad haɓa ilil makanin zan ta wuri kaza ka shirya ran lahadi kana ɗauran aure birnin kabi ko tambuwal ka shirya za ka tahi ba kana ya ce a ni na sa abin zan yi gobe za ka yi gobe gobe ina ɗauran aure tambuwal kuma zan tafi shi ya nuna kasa abin za ka yi gobe to ai yana yi ɗauran aure a aiko yau da marje aiko a ce an ɗage saboda uban yariya da ubanta ya mutu yau ya mutu ana ɗaura aure gobe yana da wahala sai ya ce to an ɗage sai dai rana wace yau an gama an san gaisuwa shi kenan na hata kun fahimta to ko kuma a tashi a ce a'a yantun da dai ga halin mai mota guda za ta tafiya saura da Allah su yi hankuri sai a saka cikin wanda an ka ba hankuri zaman ka ba sai ka tafiya to ko ka tashi motar da abin sai ta samu matsala ta ki tashi ayi ayi ta ki tashi to ko ko ka tashi baka da lahiya kai din cikin dare yau rashin lahiya ta kwasa ayi asibiti kana zuwa can wurin daura auren gobe da dai sauran matsaloli ashe kenan iyaka man proposes god disposes kai iyakanka kai proposal Allah shi ka tabbatar suwa ina fara ashe kenan har yanzu dai sanin gobe dai tana nan eh au a qara'u koko zan yi karatu gobe au a zuru a ƙaribi koko zan ziyarci makusanta na gobe duk kana iya wannan proposal amma babu tabbas Allah na iya canzawa fana ƙulu sai mu ce ƙadiya jazamu mutum yana iya yanki bi annahu sai ya amali cewa zai aikata kaza walakin yahulu bainahu wa bainal amali mani'un sai dai mani'un wani abu mahani yahulu yana iya sha makan cewa bainahu tsakani ne wa bainal amali da aikin sai ya zan bai samu yi ba alhamis sai na biyar ilmu makanil mawt sanin wurin da mutum zai mutuwa liƙauli domin faɗa Allah da ya ce wa mata dari nafsun ba wata rai da ta san bi ayya ardin ta mutu wacce ƙasa za ta mutuwa in ka san inda za ka mutu ai ba ka zuwa ma ya dari ahadun ba wanda ya san hal ya mutu fi ardin shin zai mutu nan ƙasa ta yi au fi ardin ukura ko ku wata ƙasa ba wanda ya san da wannan fi ardin islamiyya shin ƙasa ta musulunci zai mutu au ardin kafirin ahaluha ko ko ƙasar da mutanenta suke kafin rai irin china can zai mutu ba wanda ya sani wala ya dari bai sani ba hal ya mutu fil bari shin zai mutu bisa tudu au fil bahar ko cikin teku au fil jawi ko ko cikin sararin sama irin soye-soyen nan da aka yi sama wanda an kai da su wanga eh soya kowa soye-soyen nan ta bakin sanusu khalil soye-soyen nan da aka yi sau bai sani ba in ka san jirgin nan kama zai yi da wuta da kai aka soye can sama kana shiga nai sai ka hasta hiyar ma wa haza shay'un mushahadun wannan abu ne wanda abin shaida wala ya dari bi ayyi sa'atin to kamar yadda mutum bai san wane wuri zai mutuwa bi ayyi ardan kaga nan yana magana game da makanin ko makanul mauti to haka kun bai san waqatul mauti shi ma lokacin mutuwa bai sani ba wala ya dari mutum bai san bi ayyi sa'atin ya mutu wane lokaci zai mutuwa ba tun da yawan sauran mutum minti goma sha biyu ya mutu ko minti talatin sai ce bari ta kasuwa in yi ce wani can kasuwar zai na mota ta buge shi ya mutu inda ya san sauran na minti talatin yana barin gida nai kaga ba zai tahe ba la'annahu idza kana domin in ya kasance la yumkinu bayyuwa gare shi an yadari ya san bi ayi ardin ya mutu wace kasa zai mutuwa wa huwa qad yatahakkamu wannan yana kyautatuwa ne fil makani ga wuri to faka zalika kamar haka la ya dari bai san bi ayi zamanin wane lokaci wa sa'atin wace sa'a ya mutu zai mutuwa ba kamar yadda bai san wani wuri zai mutuwa ba haka bai san wani lokaci zai mutuwa ba fa hadhihi al-khamsa waɗannan abubuwa guda biyar fi hiya mafatihul ghaib sune mabudayen gaiben allati la ya'lamuha illa Allah waɗanda ba wanda ya san su illa Allah shine ma'anar ayatan da yace inna Allah indahu ilmu sa'ati wayuna zin ba shi bahe ayan mu mafatihul wa indahu mafatihul gaibi la ya'lamuha illa Allah ba yace muka fashin baki ba to waɗannan abubuwa biyar su ne mabuɗayen gaibi allati la ya'lamuha illa Allah waɗanda ba wanda ya son sai Allah mafatihul gaibi wasun miyad mafatihul gaibi an kira su mabuɗayen gaibi la'anna ilma ma fil arhami domin sanin abin da a cikin mahaifin ne miftahun mabuɗi ne lil hayatin duniya ga rayuwar duniya ba sai an haihe mutum sannan daɗi zai fara abubuwan duniya ba kaga sai ya zama buɗi wa mata dari nafsun ma za ta su bugadan cewar da Allah yi ba wata rai da ta san miza ta aikatawa shi ko miftahun mabuɗi ne lil amalil mustaqbal ga aiki wanda an ka fuskanta wanda za a yi in future wa mata dari nafsun ba wata rai da ta san bi ayi ardin ta mutu wacce kaza za ta mutuwa miftahun shi kuma buɗe ne li hayatul akhirah ga rayuwar lahira tunda sai an mutu sannan dada duk abubuwan da za su biyo wa lahira su biyo la'anna al-insana domin dan adam idza mata in ya mutu dakhala ya shiga alimal akhirah duniyar lahira alami alama alam duniya ya shiga cikin duniyar lahira wasa baka bayanin ilimin sa'a bayanin ilimin sa'a watan zilul gaisa da saukar da ruwa wasa baka ya gabata fata bayyana don haka ya bayyana anna hadhihi mafati cewa waɗannan mabuɗayyan kullaha dukkan su mabadi'un farko ne li kulli ma wara'a ga duk abin da zai biyowa bayan su sai Allah ya rufe ayar da cewa inna Allah alimun lalle Allah shine masani khabirun masani abin da abboye sai mu tsaya nan ta Allah ya shirye shi mu don haka gaibi ba wanda ya san gaibi har annabi Muhammadu har sauran annaba wanda ya san gaibi sai Allah sai dai Allah na sanar da manzanni ne abin da yake so eh alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibi ahada yace illa manirta damin rasulin ba wanda ba mai tsinkaya ga alimul gaibi Allah shi a masanin gaibi fala ya zura ala gaibi ahada bai tsinka yadda kowa akan gaibi ne illa manarta da sai dai abinda yayi yadda min rasulin na manzo abinda yadda manzo ya sani sai a aiku jibrilu ya zo ya hada mai da jibrilu ya zo ya hada mai kaga shi gare shi ta hada gaibi madalla kun bai san shi ba sai da an ka hada mai madalla to Allah ya shirya da mu kulla ya alau man fi samawati wal ardil gaiba illa Allah duk waɗanda a cikin sammai da waɗanda a cikin ƙasa ba wanda ya san gaibi sai Allah banci Allah an toge wani shi in ka toge wani ka yi ɓanna to Allah ya shirya da mu madalla don haka in ka zo inda boka ya ce maka kaza kare kakka ɗauka ya san gaibi hanya biyu boka ka samun labari na farko aljanin da ya kawa hidima duk boka yana tare da aljani ko aljannu